hausa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da haɗuwa a wannan yammacin lahadi uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mutum shi ne yammacin ne ta kasar da wata shata shekara ta dubu biyu da ɗaya biyu da biyar ko ba manta da jiya mun tsawa ne a ƙarshen aya ta talatin da biyu haka ne ko wato sanadar gulakum ayyuha al-qala fa bi ayyi ala wa rabbikum la tukadiban cikin wannan sura wanda ta sura rahman za mu fara yanzu farkon aya ta talatin da uku ya Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الإنس والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سوار باب ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ya ma'asar jin da wasu ya ku taron mutane da kuma aljanu ma'asar taro kenan daga al'asar ne wato goma goma hasko adadi mai yawa ko gomayya ya ma akar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min akbar samawat idan har kuna ganin kuna da ikon fitowa daga cikin yankunan sama da yankunan kasa idan ku kuna wata sararin duniya daban ba wannan wata Allah yayi ba kon ku ku ku fice daga cikin in ma za ku iya la tanfuduna ai ba za ku iya fitowa daga cikin wani bangare na kasa ba ba za ku iya fitowa daga cikin wani sashi na sasannin sama ba illa bi sultan sai da iko a kan haka iko da ku yanzu din ba ku fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wasu ne cikin ayoyin ubangijin ku su kaji ba da kuke sanitawa sai kan adam da kuma sai Allah al-imam ibn kasir ya fassara ayar da kamar haka ai ya kuka fi duna araban min amrin lahi wa qadri ba yanka za a iyawarsa abin da za a raka wa magana ibn kafir da nasu kan ta mana muka ji saboda wannan aya wannan suna kafa hujja da ita wajen yiwuwar zuwa duniyar wata ko wajen yiwuwar shiga sama suka fi cikin da kan cikin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu in za ku iya zuwa kurfi sai kuma yake na kan kudu na illa musulman amma ba ku ji zuwa sai musulman to sai suka fasar musulman ko wasi da ilimi ma'ana in ba ilimi da za mu iya zuwa duniyar wata ba inda ilimi kuma za mu iya zuwa sai suka fasar aya ina fata an fahimta amma da yawa daga cikin malamin tafsiri magabata suka ce umarni ne na ta'addi ba wai dan za mu iya ba kan kudu din nan umarni ne na ta'addi wato ba za ku iya ba ma ko kuke ba ku yi ko za ku ce to ga wani abin da ku yi din لا تخرج من عوض رجل ولا الا بالسلطان غير السلطان سلطان فيه شيء وقدره فانت تاخذ هنا بابا ubangiji shi yin tsaro alaikum ma suwazu min nar za a rinka aiko muku da suwazu wato irin harshe min nar na wuta wani hafi da kuma mai tsakiyar tagulla wanda aka narkar da ita wato kalma kenan salatan tasirin ba za ku je ku hukun juna ba to wajen kuma da wanda tsoro sun alaka da wannan ayar da wata wata ba ta ma'ana da ubangiji shi ya ma irin jinni wajen in istata'tum an tanfudu min akbari samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bi sultan kamar an ce saboda ne ba za ku iya ba ta Allah ke yin tsoro alaikum ma suwazu min nar in ma kun ce za ku hau saman ko kun ce za ku fice yin tsoro alaikum ma sai a ɗaukar ku da suwazu wani irin harshe na wuta min nar na wuta wani hasin da narkakkiyar tagulla wanda za su yi sa ta narki ta zama ruwa ko narkakkiyar karfi wanda za su yi ya sa narki ya zama ruwa sai a wato duk falatan ta su ba za su yi ke gudun juna wajen fitowa ba ko dan adam ta kai ina ba da za ka wajen san alaƙa da wajen kamar suna da alaƙa da wajen domin kasa suna da alaƙa da wajen sai zan so ɗan haɗa su gaba ɗaya suna da alaƙa da ayoyin da suke nuna ubangiji ya kuma wani tsari a sama da yadda mutum ko alƙarfi ya tura hau su ba su yi masa da sauraron da kuma mutum akwai saurari su ke aljanu da kan su yi wa illa kunna na kawo da nuna maka da mutum ba man yi sani na ala ya ji lahu fi haɓar ba ina ba ba an kanta ko haka da wannan malamin da suke da wannan kuma ya wannan alaƙar da kan wata alaƙar da kan wata tana magana a kan zafin kiyama wannan kuma tana magana a kan babu daban amma ba babin da wata suke magana a kan zafin kiyama من الناس وجاءت دعوة ولا عذاب دعوة التي فبأي آلاء ربكم تكذبان فيقول من آيات من ومن على تكذبان ولد فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا سائل فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المسلمون بسيماهم فيحكم في والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان kuma idan sabta kusa ba idan har sama ku tsage lokacin da kiyama ta zo fasana sai daga ta kasance wardakan wato ta ga wurin fasiha sai ka ce farfata ce wanda aka je ne an bayyana su waɗansu malaman na fassara al-jihad da cewa sai ka ce mai ne narkaki ma'ana fi adadi ka masu fiha ba da amsal su ka masu ka bayan ka sama kana da karfi irin ba baki na kamfare na haɗar baki ba ma da baki kiyama ranar ta ba ka sai ka wayi da shi babu rauni an gane ku a za a narkar da ita sai zanto kamar yadda ka san an narkar da mai baki ka baya kama baki wato tsakanin yana da za a ga baki kana kama baki to haka sama za su zanto ta kwana da gwamnati ta sai zanto ja kashi han ko ku ce kamar girmammiyar fata ko ku ce kashi han kamar mai wanda yake narkaki ma'ana sama za su zanto ba ta yake sama za su zanto ta keke ta tashi idan sama kun fasar idan sama kun fasara da in fasara da in fasar din na nuna sai da cewa da yaji wasu an wa sai mutum da aljan fa yawma idin a wannan rana la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba wanda za ka tambaya game da zunubin sa insun sawabun mutum ne wala jan ko kuma ba za a tambaye shi dangane da zunubin sa ba wa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun mujrimai ba za a tambaye shi to wannan aya cewa ba za a tambaye mutane zunubin su ba wata aya ta rubuta da za a yi tambaya wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين ولنستفن عليه بعلم وما كنا غائبين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولن أولينا من قبل شأن تقوى وأنا فرقة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاب لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون شنو معلومة ولا هذا آية dan kar a yi wato da su karo da su ɗauki wato su karo da juna sai su kai maganganu da wata sai da su magana na gaba a mutunta shi ne cewa a yawan kiyama makama wuri ne bayan wuri a ranar farko za a zo inda ba za a yi mutum tafiya za a zo inda za a yi tafiya za a zo inda wani an tambaye mutum wato zai ce zai yi rantsuwa laifin da yake bi ba ina ba zan farko mutane za su rantsu su ke bi wannan mutum ثم لم تكن قدرتهم إلا أن قالوا والله يأتنا ما كنا za a zo inda kuma ko sun zo su wannan da wasu mun Allah hakika in sun so su karya da baka sai ban yake kame harkar sai gaban su za su ba su da gaba ta ga wannan wurare daga lokaci ka baza lokaci ka baka rabe daga lokaci ka baza lokaci ka baka rabe ina ba dan gaba ai za a waye gari wata rana sama ta wasu ba komai ba kun a sama kuma ni ruwan sama duk wanda ya fita gari ya tafi Lagos da safe lokacin gari na waje ya je Lagos sai a da wanda ya fita shi kuma shi labarin da ya rubuta da magarba a cikin ayyuka da ke kan yau ba ruwa in yi game da wanda ya fita bayan Allah shi kuma zai ka ai na fita a marka ina fata a marka ai ya fita shi kusa ko wanda ya ba da labarin ne a wani lokaci da bai tafi labarin mai kasa to kamar haka ne a wurin wannan magana ta farko ce wata magana ta biyu wanda kila ba taɓa faɗin ta ba ita ce malamai suka ce shi su'al ɗin ilimi akwai su'al ikhbaru wa fi'la wato tambaya ta neman labari ina ta je yau wata ce ba je wuri kaza ba je wuri kaza ba je wuri kaza ina tambayar da ni dan ni ban to irin wannan tambayar ita ce Allah ya kore dai an zan da jinsu dan Allah ba zai tambaye da ya yi da haka ba wai yau tambaya bane dan neman ya sani a yanzu ina ba za fahimta amma inda aka tabbatar da tambaya to tambaya sai ta ko abu ta da cikin wata kariya wato tambaya ta akwai wata mutum a gaban mutane wato ka samu mutum ya yi laifi jama'a ma sun san ya laifin amma suka tsara su gaban jama'a ba kai ne sai ka zaba rana kaza ba kai ne sai ka zaba rana kaza ba kai ne sai nan kana neman hakan kare sun kana da shaidu da sun tabbatar ma an faɗa a wato cewa shi ne babu ko da yake ba ni bane ba wai na mutum da ya laifi ba to tabbata su bane tabbatar wa mutum laifin da haka duk inda aka tabbatar da tambaya tambaya ne ta tabbatar wa mutum laifin sa tabbatar sai ta kunyi duk da wanda yake mai laifi amma duk inda aka kore ka to ana kore irin tambaya ta neman labari da wanda da ta kuma tambaya da kare ba ba ko da ta yi ina ji in fasara a kuma ayo da ba to wa da idan dai alu an dan bi jinsi wala da fa bi ayi ala da rabbikum ma tukaziban da wato ne cikin ayoyin ubangijin ku yake karetawa ya urabu da mujrimuna bi jimat wato dai daga cikin dalilin da ke sa ba sai tambaya ba ya urabu da mujrimuna za a gane masu laifi kafirai za a bani su su ci ma da alamomin a kan fuska alama din shi ne wato ainihin bakin fuska da kuma idan mutum ya taɓa yi dulu kamar an taɓa suna dan kan dole wani wa nahnu mujrimina yawma idin turqa wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin ga fuska ba ta kirin ba kuma idan mutum ya ya kafa kamar an taɓa suna ta kan dole wato ba za a wula ba za a shigar da wani cikin wuta ba sai bayan an tabbatar an kunna halitta to Allah ya sani shine za a gane ta wannan ala duk wanda ba ta da buru da ido da fuska da cikin da ya da an san cewa yau da cikin da cikin ba ba sai an ji amara ku da wancan da wancan da wancan abu gaban yawa ba dukkan mutane a cikin za ta kai domin yau mutum ya kudu duhun wata wasu waɗansu fuskokin fari kan waɗansu kuma jikirin suka ce aini sun taɓa numfasa ne a wannan shigulin ba haka bane ba ko mun gurin ba ta aka ba ta ba sun duk nuni da ke duk kirin in dai ka saba da Allah ka kankare masa a kuma fuskokin fata da kuma za ka yi fari ranar kan kiyama tunda manzo Allah ya ce inna ummati yub'atuna yawmal qiyamati qurran muhajjalin min afari wujuha duk mutane na za a fahimci ranar tashin kiyama ga fararen fuska ga fararen hannaye ga fararen kafa saboda alamomin alwala da suke a nan gidan duniya duk gaba da ake wankewa cikin alwala ba a tashi tana kyalli ranar tashin kiyama Allah ta mutum masu barakarsa ya ɗora kun mujrimu da bikimahu bai yi kokari sai a tanke su a kama su inna wasi wal aqdam wato ainihin da zan annawafi dangin lafiya lafiya shine gafin karshe na goshin karna wato al'aqdan kuma kafafun su kenan sai a kama kafar mutum har sai ya tunta hudu nan wurin inda zan kansa yake sai a tsau wuri sannan sai a jefa abin da ku kafafu za a samu wanda an kawo Allah ya yi kuma sai a kama Allah ya mutu hannun dama karkashin wannan haɓar ta dama hannun hagu karkashin kafa ta hagu sai a kafa kan mutum haka sai don tabawa sai da ba zai tabawa ba don tabawa kuma an haɗa shi nan kuma an ɗaure ya kuma wani ɗaure sai suka gaba butar bala ta ake cewa yau da anar ya ɗaure na tabawa wanda mutum ba zai yi ina jin ko an yaba ta da nan ɗaure wanda an yi ba da labarin ɗaure ne ƙarfi nau'i ne na ƙasa an gane ku a wannan rana aka ba wa mutum yi shi bil azkani da umma kuma ku Allah ya mutu suna nan da haba da umma kuma kuna dukkan mutane su kawai kai haka ko da ba ka iya fata Allah ya tsare fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wace ne cikin ayoyin ubangijin ku ku kaddibani kuke karyatawa ku mutane da kuma هذه جهنم التي تكذب بها المؤمنون يذوقون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان تأتي هذه جهنم ومن جهنم التي يكذب بها المجرمون وكما تلي بكون برزق الكذبة وبقى أنت أبو جهنم برزق الكريم يدرسون مكانك ويجسد مكانك من الفرائض السادسة يطوفون بينها وبين حميمها يطوفون بينها سنة تكي وهي أتكالنها وبين حميم يكون ولولها تفتشوا له آمن وانت يكون بكلا ونفتح wato hamim da mutum ruwa ke idan an ce alim wanda yake karshe wajen da suka daga kanta da alƙa da ku sai malamin da suke ke fasara shi da mutum wannan suka ce shi ma'ul al al-ma'ul al ranar tashin kiyama wani ruwa ne mai zafi wanda tun daga ranar da aka halittu sama da kasa aka dora shi akan burbushi da fasa yake ta kare zafi wasu shekaru na tafiya na kare zafi har ya zuwa zafi ba ba ba ba wanda da shi wata cikin ya tafi wannan dadewa wannan magana in ba ta samu a cikin su yadda ba ta ba sai a faɗe ta amma malamin tafsiri na kawo ta ba tare da da irin wannan ba kabari da gebu wanda yake hadi ba shi dole sai da nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma da manzon cewa a tsarin din nan wato ruwa ne wani wadi ne a cikin jahannama wato wani kwazazzabo ne ko rami wanda dukkan dattin ta mutu sai ke tafiya da yawo da majina da saleba da kullun mutane duk sai shi gangare wani ruwa ne mai tsananin zafi sannan ga wari to nan gurin za a rinka wa wasu kafare a bada ina ba za mu kai wannan kuma da mutum suka fasara shi a matsayin kawai da fitaccen ruwa ne to an haɗa shi da wani abu zai gwagwa sai ke nuni ba haɗa shi ba ne da fitaccen ruwa ne wanda ta gwagwa ta kaɗai ba wato ma'anar ta alkiyama wa liman qama qiyama rabbi to da haka sai ke dauka ma'anar ko dole sai saba masama rabbi wanda ya tsoron tsayuwar ubangijin sa kan ma'ana kallon sa da ubangiji ke yi lura da shi da ubangiji ke yi sai ya tsoron Allah ya danke abin da ya hana shi ba da saba masama rabbi don ubangi ta ala yana tsekan kowa yana leke kan kowa yana lura da abin da kowa ke a faman huwa qa'idun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhu am tumakkinu ma la nafsu wa quwwata kaga faman huwa qa'idun ala kulli nafsin Allah shine qa'idun ala kulli nafsin da wani da cikin suna yanka al-qayyum Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wal-qayyum shine qa'idun bi nafsihi wa kuma qa'idun ala ghayrihi yake kula da dukkan al'amuran sa kuma yake da al'amuran bayan sa to da haka ce duk inda ka je ko ka fito ko ka shiga duk magana da kace ko ake da aikata Allah yana jin ka yana ganin ka to wannan haka sai yasa ba ka yarda ka saba masa kana ba ka san san ba ka zuwa inda ake saba masa ko inda ake san gare to kaga dole wanda ya zama saba masa ba wato sai da to masaba rabbi ya aiki ya marabbi alayhi ina fata ku yanda in muka dauki ma'ana ta biyu man wani man saba masama rafi wato shi mutum ya tuna tsayawarsa a gaban Allah ne ai qiyamuhu bayna yadayhi yawm al-qiyamah saba qiyamuhu bayna yadayhi bayna yadayhi mawlahu yawm al-qiyamah duk wannan tsayawa a gaban Allah ran tashin kiyama ranar da za a yi kidda ranar da za a yi sallata yawm al-qiyamah salatu to wannan wanda yaji ba ka sai da saba na ubangiji ba to duk wanda ya wannan yana wajen da kai aljanna guda biyu to abin da suka tuna ya aljanna guda biyu waɗansu suka ce eh aljanna ce ce ga wata aljannan a dama ga wata aljanna waɗansu suka ce a'a abubuwa ne na aljanna din har iri ina ba ban barka idan aka baki gidaje idan aka dawo ba ta unguwa ta kananan ma'aikata ba duk takunan da biki ba ne bane ba adadin baki adadin bazo adadin ban bakuna kowanne ake a ɗakuna uku daban ɗaki da bazo in an ko kuma za a wani rukunin daban na manyan ma'aikata sun fi wani da waye ba sai ba an yi sauki su ba ba ba rufi da kaza da kaza da kaza kaga nan gurin aji ne mai zaman kansa wanda ya sauki gidaje da yawa nan gurin ba aji ne mai zaman kansa ko rukuni ne mai zaman kansa ko gurin ne da gidaje mai zaman kansa ya sauki ne gidaje da yawa to shi ne jannata ne wato nan gurin janna wato aljannatul ula wato tatadammanu anwa'an min al-insat kulluha ala namatin wahid wa shaklin wahid lakinnaha muta'addidatun fi wato gidaje ababen kidayawa a madukun duniya haka wannan ma ta biyu haka cikin ne dan da fa haka san kuma da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake janna tani min sabba aliyatuma wa ma fi abin da yake faruwa aljanna ce ke biyu wanda yake an gina gidajen da aka gina da azurfa aliyatu ba aka da abin da ake amfani da shi a gidan wani hoto wani kofi shan ruwa duka shi ma min tuffa wa ma fihi ba shi ma dana azurfa ne wa jannatan min sadin aliyatu ma wa ma fihi ba ba kuma dan aljanna iri biyu ko kuma na dinari ko abin da ke da dinari ina ba dan fahimta wato kenan nan biyu na biyu ne da aka ce jannatan an kalli bangaren da ne sai bangaren mazmuna ne biyu ne illa ya fa nan duk abin da ke cikin su an yi da ne azurfa nan kuma duk abin da ke da aminci gida ne to da ya kwace ga wani mutum ya gida gaba da gida ne da farkon fata sai dai a yi gida na sumunci da karfe da sauran abubuwa sannan a zo a yi kofin shan shayi na zinari a yi waye waye na zinari wani abu daban wannan sai a cikin wanda kuma idan mutum ya yi a nan gidan duniya ya yi amfani da zinari wajen cin abu ko shan abu ita to manzo Allah ya ce inna man yasiru fi batni dinar yana kwalfatar wutar jahannama da yake dukkan wanda ya ja ruwa dama daga cikin attajirai ko masu mulki da su san wannan hukunci amma malaman da suke tare da shi ba malaman kuka ba su ne malaman addu'a ne wanda ya faɗa ba su faɗa musu a fata saboda idan mutum ya faɗa sai a fata to a madadin a fata sai ya yi to wannan shi ne su da suka jawo lokacin Allah ba na sa duk abin da za a baka Allah ba zai samu karɓar ba dan ba wani mai kudin zai yi mulmulo miliyan ɗaya ba su gaba ɗayan ka sai idan ya ya yadda ke gani mutuwa amma zai rika baka ashirin talatin a ba kalilan ma aka ba aka ba a rinka ɗan ka ɗan wata rana a bayan wata rana a hana a ɗauka ba a hukuka a baka yawa don a yi kirki ba su da wanda zai kuma ba duk da suke zan da kashin wani akwai da hukumar sun jari tsoron Allah ba su da yawa ne wanda fanni ko da to zuwa ya kaddara miliyan ɗaya ba kaddara miliyan goma ya baka to wannan dai kashin da zai a gidan duniya lahira ko da za su cikin wanda Allah ke zuwa da duniya cikin da ba an zama da zai lafi wala da dani babu ma bayyana da nan da zai da la ilaha illa Allah ba wa yal'anu mubayyin cikin cikin wanda Allah zai la'anci su shi ne mutal baka duk matar Allah shi ne ba dan ka boye wani hadisi sai da manzon Allah da ya kamata ka fada wani mai ko ka fada wani alkhairi amma kuna ji da shi ba ka so ba ka ka boye duk matsalar da wuce in dai malamai za su jawo jama'a za su jawo kudin wuta ba in ba da za su gari jama'a za su amma in ba da ba za su gari ba su da gari jama'a su a nan ba wai na bawa mutane lafiya ba ne ba suke su suke nan alhakin mu na kan mala idan ka ciwo ba wa'azi ko ta hanyar daban wanda ba malamin ke faɗa maka ba in dai an ce Allah na yake annabi wata ce ka koka wuce ka karka jira sai ranar da malamin ya faɗa maka dan Allah bai taɓa turo wani malami ɗaya ba zuwa waɗansu al'umma ke dole shi kaɗai ne zuwa wannan al'umma wa'azi in ba shi ne ba a yadda ba annabi ya ce mu amma malami za ka ji wancan za ka ji wancan sai ka haɗa kuma da ya fi karfi wane ne sai Allah ya ce annabi ya ce wane ne kuma ya faɗa maka kawai molan molan fa abin ya maka zaki yayi kawai ya faɗa maka ko ya kai kai kai wannan kuma malamai da cikin dan mutum suna kai kai da da za su roke ka ba da za su roke me kake so sai faɗa maka me mulki me yake so sai faɗa maka to kan ma sai ba abin da suke so sai da mutum ya je gidan gwamnati gwamnati na kokarin ya kake kai ba ba da zuwa ba na ba da hannu ya kai kula da shi da ga da sun da بسم الله جل وعلا أكثر من السماء في اليوم يقدر sai masa wa'azi ya za a yi adalci cikin mutum sa ka ka kike rayuwa Allah ya yi Allah ya yi Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza bayan ya bar da abin da kake ji kuma sai mutum mutum baki yana yin abin da ba ka wai ko wannan barazana ce babu wani koyayyen abu dan Allah ya bayyana ta addini a sarri bai ba ya koyi faɗa mana in gidan gobe ba ko gani ma bane malamin sunna na gaske da zai koya ma kai da kanka sai yi mun addu'a ka kai zan koya ka amma ko ne ki tun da kike ko ne ku fata ko ku ko ya kuma ku fata ko amma ga na dukka da ake yi wanda idan mutum nayi za a sake kaga a yau da sarka ji da ba marasa lafiya ana da kake da kake ko mutum tun da kai babban malami ne a kai kuma kana so ku zuwa bai lokacin da aka ka tsaya a duniya da kashewa bayan Allah wani baya da lafiya wani baya da wani baya da kura wani kaza wani kaza to wannan sai da cikin rukunin karban addu'a sannan ka tsaya kai kai da kanka in ba ka da kanka ga lafiyar da zaka in ba ka yi da larabci ka da yaranka sannan kuma ka zaɓi lokacin da ake ansa addu'a ga lokacin kaza ga lokacin kaza ga lokacin kaza ni kuma na yi maka alƙawari ka san na babban jini zai maka to wannan malamin da kai amma duk malamin da ke ke bakin jawaba kan wani zamu kuskure san da kan ba abin da zai faru kai yake yaudara kai ke ba abin da zai faru billahi da zai ba in da yake sai da ran da Allah ba in da yake sai bai ma yi da yake sai wato ba to zai ba ta maka lokaci ne saboda haka mutane mu tsoron Allah kuma da kida masu yi mu tsoron Allah ba wani malami da zai tsaya mana gaban Allah wani tsaya ba sai mun yi aiki da kanmu ولمن خاف مقام ربه jannatan ubangiji ce aljanna guda biyu na tabbata da duk wanda sauran tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama imamu nasa'i ya rawaito hadisi daga abu darda Allah ta kare da gare abu darda ya ji manzon Allah akan minbari yana karanta wannan aya wa liman khafa maqama rabbihi jannatan abu darda sai ce wa in zana wa in sarfa ya rasulullah ko da mutum yayi zina ko da mutum yayi fata haka ne dai in dai ya ci tsoron tsaya gaban Allah yana da aljanna guda biyu sai manzo Allah ta kisa wa liman khaba maqama rabbihi jannata abu karda ya sake nene da tambaya ta kiro da biyu manzo Allah ta kisa wa liman kama mukama da jini kan nada manzo Allah ya sake karanta abu abu da abu da ya sake mene da tambayar ko da yayi sana ko da yayi sada to manzo Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan wa in zana wa in sarqa ala rajmi an abi tarda ko yayi sada din ko yayi sana din kuma ko da abu tarda bai so ba dai sai mutum ya fita hadisi ne inda me wannan hadisi ke nuna wa abin da abin ke nuna wa idan mutum ya yi zina a da ko ya kasance da yana sata ko zai yana wadansa ayyukan sako ya tuba matukar ya tuba zai dace da wannan ayar kar ya dauka ayar tana magana ne kan wanda bai taba yin sako ba ina ba ta fahimta kar mutum ya dauki abin da ya tsaya wa yin zana wa yin sarka wa yin zana wa yin sarka ya je na kan yana da sata dan an ce a ce wa yake ne manzo Allah ce wa yin zana wa yin sarka a darban an ji a cikin sarka ba haka bane ana nufin idan mutum ya hadisi ne wanda yake nuna cewa duk girman zunubi idan mutum ya tuba ana tsarin Allah ya kafa masa ina fata an fahimta musamman kuma idan cikin kaba'ira ne ai ba za ka sabar da mutum cewa ba zai shiga aljanna ba gaba ta iya yiwa saboda zunar saboda sabar a yi masa azaba cikin masa azaba zai zama ba da karfe dai zai je shiga aljanna ina fata an fahimta fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban zawata afnan su aljannan nan guda biyu zawata ma'abuta afnan wato ma'abuta rasta na ita wadan suka ce zawata afnan ma'abuta kala kala na kayan jidda domin afnan ko dai rinto jam'i na kalmar alfannu alfannu kuma shi ne annau'u wa silfu kalar abu ko nau'in abu to idan an tashi jam'i su ce afnan ko kuma yanzu jam'i ne na kalmar fanan idan an ce fananun abin da ke nufi da fanan shine al-ghusl rene gidaje kuma in an tashi jam'in sa sai a ce afnan fananun afnan fananun afnan daga aya ta kawo jam'i daga kawo mafarkin sa to da haka idan an tashi fassarawa ko dai a fassara da ɗayan furajen yana nufin rasta na itace ko a fassara da ɗayan furajen yana nufin kala-kala na ne na kayan abinci da kayan sutura da sauran dukkan su anwa'un ne mustalifa ولمن قام مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلال سوء الجنة لما أبوتا كلا كلا الكاي يكين للجنة وكفي سوء الجنة لن قدامي ما أبوتا إذا ديني ما تمين يمن يورسا ديوا saboda itaciya in tana da yake da yawa dalili ne akan cewa ta kama kasa dai in ba ta dalili in ba ta kama kasa ba za ta iya ɗaukar rasa da yawa ina fata wato kuma in aka samu yanki da yawa wannan na nuna za a samu ilwa wannan na nuna za a samu jaya kuma da yawa da haka Allah ke uku duha da'imun wa zikruha ilwar aljanna ne kike ku ba ta farewa da shi daga babbar kufiyar da wata ana fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban fihi ma aynani tajriyan fihi ma a cikin aljannan nan guda biyu aynani akwai mare mari na ruwa guda biyu tajriyan waɗanda suke gudana wadanda suka ce da ya ainu can ainu ne ta kausa biyu za mu yi bayani da an zuwa cikin sosa misali insha Allah wadanda suka ce da ya ainu can kuma wato dangulan ainu ce ta kausa ne wa mu za mu yi min kausa ne ina ba za a fahimta to kowace ke da mun je can gurin sun tana da alaka da wannan ina mun je na ruwa guda fa bi ayyi ama'i rabbikuma tukadiban to wace ne cikin ayoyin ubangiji su wato ainihin suke karatawa fihi ma a cikin aljannan guda biyu min kulli fakihatin daga kowane irin nau'in da kika ce zaujani kala biyu za ku sani bi ma'ana nau'ani shi ne zaujani to wajen fassara nau'i kala biyu sai malamai suke tsakani wadan suka ce al-akbar wal yadi ar-rabb wal yadi wa sayyid kowane ɗan kita ce za ka samu akwai ɗanyensa akwai kusurcensa inabi akwai ɗanyensa akwai kusurcensa me akwai ɗanyensa akwai kusurcensa da cikin ashen da saujan in ɗanyen suke sosai da cikin kusurcen suke sosai ina da ba mai wadanda suka fassara saujan cewa abin da ake nufi da saujan wato ta fuskar launi ne za ka samu wannan launin fita wannan launin ta kore wannan launin fita wannan launin ta kore yanzu kamar a tuffa a kowace take za ka launin ta kore ba a san da ke launin ta jani min kulli fashi akan gurjan ke cikin kowane dangin da yake haka abin gurza ga wanda yake jani za ga wanda yake kore ne kan to kamar haka ne shine gurjan ta fuskar launi ta waɗansu malaman sun kuma su kalli launi ba sannan kuma ba su kalli kasance wata ɗanye ko ba su ce ba abin da suka kalla ɗan ɗano sai suka ce akwai wanda yake ulun akwai wanda yake hamil idan an ce alhul abin da yake mai zaki idan an ce hamil abin da yake mai tsami a baka kamar leman zaki da leman misali kaga za ka zo lokacin kana bukatar wani lokacin kana bukatar to sau gani illa man ne akwai na zaki akwai na sani in mai ne akwai kaza akwai ba zai hana Allah ya hada maka duka wanda za a zama ka daya yin itace Allah ya kulla ma rizqu min hadin samarata rizqan qalu hadha alladhi rizqana min qabl wa hu bihi mutafadi gaji labar gaji mutafadi ya da kama da juna a ganin ido amma idan ka sa ba shi ka ta samu bambanta dukkan dai wannan ni'ima ce da Allah ke lissafawa wanda yan aljanna za su rabo da ita fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wacce ce cikin ni'imomin ubangijin ku dukkan tsibani wanda suke tare da wacce mutum da ke aljanna ya Allah مستقيم على فرش بصائرها من استبرق وزن الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ce mutaki ne yan aljanna suna masu cikin gida ala furushin akan waɗansu shimfiɗu jirgi na firai ba ta inuha min istabrat abin da ke cikin shimfiɗan min istabrat daga ma'adani ne na istabrat istabrat nau'i ne daga cikin nau'ika na harir wanda yake galibi yana da kauri yana da lauki amma kuma a sa'atuwar sa haka yana da kauri akwai kuma sundus wanda yake shi baya da kauri siriri ne kwarai da gaske min sundus sun kuma yawa istabrat a kan wurin kuma zan magana wato dukkan su dai kala ne daban-daban da kanki fasa'i idan ake fasa'i wato sun gina na jibana ke abin da ake nufi da jibana din abin da ke ya zai dan ka hada a katifa wasu za ga daga baya dai ga yadin abin da ke ciki kuma ya zama soso ko ya zama mai auduga ko ya zama inda a wani lokacin kai kai ma yake bawa a daga masu suka rafi ba a sauyi ba haka ake ba kuma ba ka da kuma wani lokacin su koya ba to ita sun fasar gidan aljanna ba ba iluha abin da ke cikin ba wai ko irin mutum duniya ba ba wai kuma auduga ce ba milki sabra ce na ma'adini na alharir wanda nan wani ido bai taba ganin na nan duniya ma bai taba ganin da garan da sun tara ai duk abin da ke cikin aljanna ma la ainu da azmi wala udun sabr wala sabr ala kalbi ina fa ba iluha min sabr wajan aljanna kalida lafazin jana wani fara mun ne da cikin da ya gudu aiki kuma kuma da kuma baki dan yanzu kuma da na ce ba haka ba sai wani ce ne izini ne kaga mai shiga tun da sai da wani ya ba su sannan ya ba amma da ake wajen faɗa da ruwan yare shi ne wani yadda izini to sai a cikin wanda ya faɗi izini wato haka dan faɗi izini jannal jannatin janatat ai ma sana abinda ake shinka na yayin ita shi din jannal jannatin dan itacen cikin aljannan nan guda biyu ba ne mafakantu ne da kasa ina da ban wadan ya tana dai guda da wa kullu rukutuha fadila al kutub ai dan rawu ke ko al kutub ke da da ke ba shine kuma dana da ko da ma ga da diga da filin da inda ne ga dan za ka yi cewa dana yaji dana da ko shi ma bi yaji ne da ko sannan kuma dana danan kuma shine dan ko shine kuma da kuma yaji ne ko ba dan ka fata ka dan kuma da iradi da kai da jin da ne yin iradi sai ce dana ne ba bai ba ilu da kuma mutum da jawab da kadiru ruwa aljanna da ruwa amma da yake da na mutu da marbu'un da gwamnati muhaddaratun ala akhirih mana amun zuhuriha at-ta'abbud ko ba haka ba al-zuhur mudaf al-janna din mudaf ilayhi jamil fi dhanbi ne sabab na ba dan sai wajen aljanna sai da dan da ake sunkowa cikin aljannan nan guda biyu na ita ce danin makusanci ne da kafa ina aljanna da فبأي آلاء ربكما لو شئت في الأيام أبنزلكم تكذبان في كريبا وكم سعيدا
منهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
الجدال أما نزعت في فيهن قاصرات الطرف بعد وفيه ما قاصرات الطرف ina ba zan gaita to wannan shine dalili da ke cewa dan da kwalitin nan lalle ba wa'azin da guda biyu ba nan biyu wani kala ne nan ma biyu wani kala idan an haɗa da nan da nan gurin tunda kala kala ne ba sun zama da yawa ba da haka ma fi hinna kaga zan iya gaba ba ba ba ce fi hinna a cikin aljannatin nan a cikin gidajen aljanna kafiratu sarf akwai mata masu kuka yi ta ganin asar wato ido kenan wanda ake amfani da shi wajen gani idan an ce kafiratu sarf masu kuka yi ta ganin wato su taba kallon kowa da ke mijin su za a basu kafiratu sarf ba wanda suka gani a duniya sai kai kaga nan biki ya muri ba wani sana ba wanda suka gani sai kai lam yadrikunna insun qabla wala jan babu wani dan adam ko aljani da ya kusance lam yadrikunna kin ba wani dan adam ko aljani da ya taba tarawa ya kuma daga daga asan ku akan ce samata ya kuma su fanfan an gane ku ala wani fa'ala yaqilu fa'alan min babu daraba yadribu darban akwai kira'ar lam yakun kunna bi dhammi lil wa tusama ba yakun min babi fa'ala a min babi nasara yakun ko sai ka fada ta ce wannan kira'ar ta sai wannan kira'ar ta lam yakun kunna insun qabla akwai as-sawt ala rasadi da yake fi al-istifar wa bi kulli kawar da fitu to su ma dan aljanna babu wani wanda ya kawar da fitu suka tabbata ko mutum ko aljanna dan yakun kunna insun qabla wa wala ja waɗansu malaman sun fassara a samu da cewa shi ne almasafa fi lisafa ta abu dan yadda da sunna ai ma masa hunna in sun fadla mu wala ga ba wani mutum da ya taɓa shafar ko wani aljan in ba mutum su zai tare to a cikin wurin kaga Allah ya tsarawa dan adam abin da yake so na ni'ima tunda idan aka ce ga mutum wanda yake ba wanda ya taɓa sani a matsayin sa namiji a duniya sai kai to ta fi karanci a wurin mijin sama da wata wata kuma sai sa ku yi yi farkiyan aljanna da wannan an bayyana ku lam yudriku an yusuf qabla an waladan fa bi ayi ala rabbikuma da wace ne cikin ayoyin ubangijin ku kuke karanta ku kan ba kuke karanta ku mutane ka annahunna kuma kan mun ba ku kai ka ce su in ka gansu al yaqut wal marjan kai ka ce yaqut ne da marjan yaqut da marjan dukkan sa ai ma azumi da kafa duwa su ne masu kima da daraja wanda ka kula da kalli matuka an bayyana ku wato ta fuskar launin ta fuskar kyawun su waɗannan mata fa bi ayyi ala rabbi kuma to wace ce cikin ayoyin ubangijin ku su kan riba ne kuke karetawa ko mutum da kuma so aljanna dalla ce hal jaza'u al-insani illa al-ihsan in akwai sakamakon ihsani in ba ihsani dan wanda ba ba na duka wanda yake ihsani a nan gurin a can za a yi masa ne ihsani dukkan wanda yake sa'a a nan a can kuma za a yi masa ne isa'a wato wanda ya nuna aikin للذين آتوا الحسنى وزيادة ولا يلقوا وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتأتهم الذلة هذا من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يسلمك هل tana zuwa da ma'anoni daban-daban na farko tana zuwa da ma'anan kai hakika wato هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أكيد أن تكون من زمن إذا تقدم وأنت تقدم sannan hal tana zuwa da ma'anan al-istifham wato alamar tambaya ce fa hal wajadtum ma wa abrakum hatta qalu ne na'am fa azara ba'du min bainahum Allah la ilaha illa Allah wannan istifham alamar tambaya sannan hal tana zuwa da ma'anar hali wato lokacin umarni fa hal antum muntahun ma'anarsa in tahu min shurbil khamr in tahu min al-maisiri in tahu min kaza wa kaza mimma sabaka bi shurbil al-aya in tahu min amma da aka fito da abin hal antum muntahun kaga hal anan gurin ba tana fa'ida cikin tambayar ne ina ba da an fahimta kaga ma'ana ta uku kenan ma'ana ta hudu hal ta zanto ma'anarsa kamar ma'anan ma annabiya kore zanti هل جزاء الإنسان إلا الإنسان أي ما جزاء الإنسان إلا الإنسان باب wani sakamako ga insani ba ke da insani ana duk wanda insani za a fata ya masa da mai da insani fa bi ayi ala rabbikuma da wace ce cikin ayoyin ubangijin ku kai kan adam da ke aljan to kan bibani wa du'alkin kuki bane bayan su kuma jannata ne akwai dan ba aljanna guda biyu ina ba dan baita wato kenan da manzo Allah ke jannata ne min dukka ayi to ba ba fi ba sannan kuma jannata ne min zabi ayi to ba ba ma fi ba ke to kaga dan an bar jannata nan na farko yanzu kuma ga jannata ne wa min duni kuma wato bayan wa'ancan da aka ambata da jannata na kuma ba aljanna guda biyu lafazin duni yana yu'addi al-ma'na wa bisabu zai zantawa min duni ma a kasa da waɗansu aljannatan guda biyu da ya misali ga waɗansu aljannan wato ba su kai nafta rufi ko kuma wa min duni ma a sama da waɗansu aljannar guda biyu da aka ambata zai misali ga waɗansu aljannan da sun fi su bunka lafazin duni na nuna ko dai wasu da su suke ko sama da su suke yanzu in mun karanta mun gane ke ciki ko in tambaye ku guda da biyun farko da biyu na biyu wanne ne suka fi daga nan mu tantance ma'anar duni ne yake nufi da yake wa min duni ma wato bayan wadannan aljanna guda biyu janna tani akwai wadansu aljannatun kuma guda biyu da fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wasu cikin ayoyin ubangijin ku kuke karitawa mudahammata su wadannan aljannan guda biyu dukkanin su farra ne shar ma'ana gani ya kan samu ya manya ta ta ga su kore shar ta yi ta kuma gurin ban da nan ga fulawa nan ga kaza nan ga kaza shine mudahammata ina ba za mu fahimta wato daga al-tuhuma ne al-tuhuma shine launi wanda yake saboda koren har yayin da yan baki baki daga nan ne aka samu al-adham wato doki wanda yake baki in ko a ce na kasu da ana ta zuwa wata ta baka ina ba zan fahimta mudu'an madan korrakar wanda koren har ya karkata zuwa da baki baki fa bi ayyi ala rabbikuma da wasiki daga cikin ayoyin ubangijin ku to kan ibadu suke karetawa fihi ma a cikin wannan aljannatin biyu a ina ne akwai idanu biyu na baka tani waɗanda suke kulkulan da ruwa daga annabku ne annabku da annabku ko ban ba annabku zubar da ruwa sai dai annabku wato yayyafi dan kadan da bitar da yayyafa ruwa haka amma annabku kulkulan waje yana fitowa da waje an gane ku bai ayi da ala rabbikuma da wace cikin ayoyin ubangijin ku to kan su ba mu suke karebawa sai mutum da aljan ko kuma Allah sai fihi ma fa'iha a cikin waɗannan aljanna sun guda biyu akwai fashiha kayan marmari wa nakalun da kuma itacen dabino wa rumman da kuma itace na rumman wato duk akwai ba ji ayyana ala karatu kuma da wasu cikin ayoyin ubangiji su kasu bani suke kare ta ba to nan malamai na tambaya cewa shi dabino yana cikin ayoyin yana cikin kayan marmari dan rumman yana cikin kayan marmari suka ce idan ka ce suna cikin kayan marmari dan ne aka ya faɗi su akan fashiha an ce fihi ma fakihatun ko kuma ka ce wa nakhlun wa rumman wannan yani alaƙar yadda ne mugawa idan annakhu da ar-rumman laysa bil fakir domin da suna cikin fakiha da zai zanto ne ruwa ke ina fata ku amma da zuwa da suka ce bai ne ne zai hana bayan ya tafi daga baya malaika jibril ne kuma malaika ko bai man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail تجريش الإنسان بدأت ثم لا تكون وما الله يقول من دمه يميشه وكمان الأموال النخل تجين والرمان كمان دمه يميشه سكولة تتمي سكولة تتمي أولم لا تقوى بالإيمان musamman balaraban da aka saukar da Qur'ani lokacin da yaranka yana cikin sahara ba da wani abin da da dino shi ne baka bukatun tunani ba ruwanka da ita ce ya saba ko sai ya saba ba ruwanka da gas ya yi kaza ko bai yi kaza ba dan ba bukatun dafawa da ka ce da kima a wajen a kuma rumba na da kima a wajen an da ku amma malaman da suke ganin wannan da wancan daban da aka ma suka ce a zuwa ni ba ke cewa in mutum ya rufe yake wallahi yau ba zan ci kowane kayan marmari ba sai ya ci da dino ba fara fasara su ko ko yi shirin nan da fara ka gama zubar da gawa shi a matsayin ko yake ko alama ta fara ka kama domin rumman da na san kabilu ba ta cikin fakiha tun da an yaba zan sauran malamin da ta wannan abadin ba ya fitar da su daga cikin fakiha suna cikin ina ba dan fahimta da ya ayyu ala rabbukuma da wace ce cikin ayoyin ubangiji ku kai ba mu kuke kare ba wa kai mutum da kai aljanna sallallahu alaihi wa
حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي
khairatun nisa khairat waɗansu mata masu kyawawan ɗabi'a shisan sannan masu kyawawan kuma ta fuskar halitta khairat na nufin kyan ɗabi'a shisan kuma na nufin kyan halitta sun haɗa guda biyu da kyawun jiki da kuma kyan halitta suka ce khairat jam'i ne na khayyira alkhayratu alkhayrat da ma dai aka yi takhfif tunda lugar larabci madaniya ce alal takhfif wani lokacin mai shadda ta ko ya shadda kansa da saboda yi saukin faɗa a maimakon khayyira sai a ce khaira dan yi tsoron to khaira idan na khaira ta nisa babu ayi ala rabbi kuma suka gida da wasu kuke karanta wa cikin ayoyin ubangijin ko surun su waɗannan mata surun wato masu idanu ne manya manya farin kuma mai fari matuka bakin gidan kuma ya ce baki matuka to kaga to ya tabbata maka suratun sannan tsararru ne kullum su ake bata ba da ta uku babu da tsararru ne kan kai kada za ka fara da mutane biyu khiya suna cikin tantu alkhiya zai na kaina kaina shi ne bukka da wata bukka ce ku ba ta fara irin wata muke anan ba bukka ce kuma ta tamfar irin wata muke anan a bukka ce a kamar ta zinariya ko lubi ko kuma azurfa farkon kawa ke nan irin bakin nan da ake na amarya ita ka dawo ba wani su jira sai kuma shi ne wurin na basura sun turkiya ba bi ayyu ala rabbi kuma da wanne ne cikin ayoyin ubangijin ku su kaji bani kuka kare ta kan mutum da kai aljanna wato kun ga akan gada ku ka tsara ku fa su ne da suka kallon kawo sai mijin amma nan gurin kuwa makasura sun wato ko suke tsare mijin ya rinka kansa da kan kowa sai iya yi kan ba ya kallon kallon akwai aiki ke da wato ba ya kalle kalle nan gurin saboda me ya bar dukkan kuma idan ku bayan dai ya kace ita zai kalla a gurin da mutum yayi wannan karamin jihadi wani da fa bi ayyi ala rabbikuma musamman wadanda suke dan kasuwa musamman kuma yan kasuwa masu sayar da kayayyaki na mata irin yari wani waye kayan bulawu wannan ka ai kullum sai mutum yayi annabi ila ajnabi sai mutum yayi daga Allah فلأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن بعد وند يشافي su waɗannan matan insun wani mutum kabla hu kafin su ɗan aljanna wala jan ko kuma aljan kaji ayya ala rabbi kuma da wasu cikin ayoyin ubangijin ku su kaji ba muku kare ta salati mun tawquna ala rabbil khadra متكئين سنة تنجدي على رفرف أكون لمن تنجدي خضر وطن استقرة أبيت تنجدي رفرف وتجلي مفرد تنسى رفرفة إلى مفرد تنسى رفرف إذا أنت وهذا مجلدي وعبقري وتدرس أبا بيت سبع نكسة في رفرفة أبيت سبع نيوان أجل سبع وأكمل باين كذا كتبا باقوة من درجة مرد الشيء في رفرفة amma abu kari wanda yake na kafa kamar kafin na kafin kamar kiliti ke da amma ko abu kari a larabce wato dukkan abincin fada ko kafin ko kilitin tsaki wanda yake mai zane ba wai kala ɗaya bane ba ka san inda zane shi da wasu kan yi ban da ce kana daya dukkan shi baki ne ko dukkan ta gane ko dukkan ta gane inda zane ya fi ɗaukan ido ko da ko wasan bidiyoyi haka ciki ko wani ruwa da duwatsu ya fi ɗaukan ido kina kita abu kariyin a larabce to amma asalin kalmar suka ce ana dingin da su ne zuwa da garin abukar garin abukar maganganu suka yi yawa kanta waɗansu malamai suka ce wani gari ne shahararre a kasar yamma wanda suka shahara da haka a da to dukkan shimfiɗa wanda ta kai rubuta wajen kyawun musamman mai kala na zane zane ta ce kai wannan aikar garin abukar saboda mai saboda shahara garin da wannan tufafi waɗansu suka ce abukar a gari ne na aljanu ni garin abukar gari ne na aljanu wanda duk abin da ya so shawo matuƙa sai a ce kai wannan kamar an kasa abin abuka laraba suna faɗin wannan magana a tsakanin ko qur'ani ya sauka da harshen da suke ina ba zan fahimta to a take dai mu yanzu ne za a fasara abakar a hausa kawai sai mu ce dukkan wata kayatacciyar kira dukkan wani mutum kuɗi mai shawon gani dukkan wani kafin ko kilishi wanda yake mai zane mai ban sa'awa shi ne abuka ranar kuma abin da za a ɗora a kan katifa da a zanen da dokin mutakidina suna cikin gidai على رفرف akan waɗansu zaman gado kudin kwarra masu kyawun gani wa abu karim da kuma kafin tsaki cuta waɗanda suke kyawawa wanda suka yi matuka wurin kyawu sabu ayyu ala ga rabbi kuma da wace ce cikin ayoyin ubangiji ku ku kan da zamu kuke karfafawa ko da shi to anan ku ji labarin jannatin jinda ba ku kun ji labarin jannatin da farko ciki wace ce ta ciki tsakanin biyu farko da biyu biyu ibn qayyim yake cewa biyun farko sun fi yake biyun farko da aka ba shi kusan da ruwan da ke cikin sai aka ce fihi ma ainani tajriyani duk abin da gudu yake yi wannan ko za ka ce ainani na ba ka ta bi san gurgurwa yake haka wa zai yawa tsakanin gurgurwa da na ba ka ta an bai da ku a kan gurin mutakina ala kurushin baba'uha min istabrak wato abin da ke ciki sosan min istabra a nan gurin a yi maganar sosan da yake ciki ba kawai za ka magana kawai zanen gaba ba kun ba kun ba ko babu amma dai ba zai yi ko babu amma dai ba zai yi ba ba zai yi ko babu ba amma ba zai yi ba rabbu kulubin wa hada tarihin kisa sannan kan da kake tsaratu sarfi da mutum sunna in kun khairan wala wala yusallam wala jan nan gurin kuma wato makasuratun fil qiyam wato za ka yi maganar tsare su amma ba a yi maganar su yadda suke din ba an yi maganar tsararru ne kasantaggu ne ma'ana dai dukkan su dai wato na kusa ne da malamai ke yin amfani da su don ga don nuna bambancin na farko sun na biyu ko saka ba wanda idan mutum ya nufa akwai tsawari wato bambance bambance da ke tsakanin biyun farko da biyu na biyu din nan masu yawan waɗanda yake kamar sajiriya ne wasu ta bani a sakarar tarbiya a makasura ta tarbiya kaza kaza kaza kaza ina ba za mu fahimta saboda haka biyan farko don haka tafi to tun da nake biyan farko sun yi sai dan ko wa min dunihi ma menene ma'anarsa kasa da wannan take amma da sun guda sun ce min dunihi ma sama da ne sama da sun kina to sai har kirkan lafi barakatu rabbika dhul jalali wal ikram
ubangiji su tabaraka su rabbika ko albarkatun sunan ubangijin ka sun yawaita ismu rabbik sunan ubangijin ka tabaraka albarkatun ka sun bunkasa sun yawaita bil jalali wal ikram ma'budun al jalal girma wal ikram da kuma karanci subhanahu wa ta'ala to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana akwai wata tambaya da aka yi mun bazu a waya cewa yawanci idan malamai suka tashi maganar aljanna ko bakar ayoyin da ke aljanna sai a yi ta maganar kori dini da sauran to ko ko mata ko su ji ba wani abin da ake faɗa wanda su zai sauke musu cewa sai da yin magana wurin dini wannan maza zai su ba ba ko su su ba to ko ma kun mun da ku ku ne matsayi ko yaya ko kuma abin da za su mulu da shi to insha Allah wannan za mu sa a cikin karatu gobe cikin kofi za mu sa su wanda dan za mu zo inda ayoyi da za su yi magana wani bangare na abin da muka magana